إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 18 ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha ɗaya ga watan harko dubu biyu da ishirin da uku yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai cikin littafin sabbin talatin na biyu salar salama mina takabir da tasalima ka annaka tara na muhammad nasiru lalabani kenan wannan darasi na bakwai na bakwai tabbas insha Allah muna cikin hanzar mukaddama ta wannan littafi wanda insha Allah da yau za mu kawo ƙarshen ta bizin Allah a darasi na bakwai a darasinmu na shidda mun tsaya kan ruwaya ta fatar annabi sallallahu alaihi wasallam idan hakama al-hakim fashtahad fa asab فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد nan muka tsaya wadda tana karantar da mu ruwayar da bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai hukunci ya hukunci ya ijtihadi bakin kokarin shi neman gano gaskiya to wajen ijtihadin sai fa asab ya daidai da ijtihadin da ya samu daidai kuma wannan aka ci iya da lada biyu ladan ishtihadin kokarin neman gano gaskiya kuma da ladan samu daidan amma yace idan ya hukunci wajen nemo daidai ya kuskure wajen ishtihadin annabi ce yana da lada guda wannan ruwa bukhari ya kata muslim ya kawo albani rahimahullah iya magana ga wa'inda suke ɗan ja da baya wajen aiki da sunna bayan ta bayyana wanda a tsammaninsu idan suka bi wannan sunna ganin mazhabarsu ko malaminsu ya saba ma wannan hadisi sai suka kaman sun ce malamin ya kuskure ne kuskurantar da malam kuma matsala ce wannan ke sa don kasa kuskurantar da mazhabarsu ko malamin mazhabarsu sai su bar wannan suna su rike mazhabarsu da irin su ne yake wannan magana ta ce wannan magana kuskure ce tsammanin haka tsammanin don ka ce don ka bi gaskiya suna da ta bayyana ka bar magana malamin ka a ce kuskurantar da malamin ka wannan kuskure ne ce ya ce mana magana ce ce ma wani magana da ba ta ya cike magana da banza mara fa'ida to sai ka wannan ruwa to yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani wanda ya ishtihadi ya samo daidai yana da lada biyu wanda ya kuskuren ma iya da lada guda karkashin wani albani ke cewa fa hadal hadis yurdu zalika ma'ana wannan hadisi iya ture waccan ma'ana masu doka dan ka ce malam ya kuskure kaman ka dan dan ka bi gaskiya kaman ka soki malamin ne in haka ne to da wannan ruwaya ta ture waccan ma'ana ta su yace wa yubayyinu bi wudu'in la gumuda fihi kuma iya bayyanawa a hili karara wani ba wani haza-hazo ba wani haza-haza a ciki ba wata kura-kura ɗaya me yake bayyanawa a hili karara ba wata kura an na ƙaunar ƙa'in aka ta'a fulan magana da mai magana da ya ce wani ya kuskure ma'anahu fi shar'i ma'anan wannan magana wani ya kuskure a shari'a usiba fulanu ajrun wahid kenan wannan kaman kace wannan kuskure wannan kaman kace wani ya samu lada guda ne ba su kan shi bane ba ka tabbatar mai da lada guda na kuskure da yi akan shahadi yace fa idza kana ma'juran fi ra'yi man khata'ahu fa kayfa yutawahham min taqatiyati iyahu ta'ana fi yace idan ya zamanto ma'juran fi ra'yi man khata'ahu in har kai da kace da ka gaskiya ka bar magana shi in har cewa tunda ka san iya da lada ma lada ma gare shi to idan ka san da haka ce fa kayfa yutawahham min taqatiyati iyahu ta'ana fi yace zaka sa kai tsammanin cewa kuskuren wane sukan shi ne rashin da ka san haka nan bai ka kama wannan suka ce tunda ka san ma da guda kiran ba wurin suka bane sai ke ce la shakka ban ki taran wala la shakka babu wani kokonto anna hada tawahum amrun batil wannan tunani irin wannan tunani wannan tsammanin yace wani al'amari ne na banza mara kyau yajibu ala kulli man qama bi an yarji anhu wajibi ne ga dukkan wannan tunanin ya komo daga rake shi ya hasa tunanin cewa wani ya kuskure su kan ya ce wa'illa in har bai komo ba fa huwa allazi yad'anu fil muslimin wala fi fardin adi minhu mace wannan wanda bai komo kan haka ba yace iya suka musulmi ne ma gaba daya yace ba ma mutun ga magariba yake suka bal fi kibar aimatihim ya soke manyan manyan malamai magabata min sahabati wat tabi'in wa ma ba'dahum ya soki ma sahabbai da tabi'ai da ƴan bayan tabi'ai min al-aimatul mujtahidin daga malamai masu ishari su so kama wa gairu gano su yace fa inna na na'lamu yaqina da bani kita mun sani sanin da babu shakka da sakankanci ba ko kwanto kan shi an haula al-ajilla kan yakhutu ba'dhum ba'da wa inna man man magabata na sahabban da tabi'ai suna kuskurantar da junansu a ce wane abu da ya kuskure ne wane kaza kuskure ne wa yurdu ba'dhum ala ba'd shaitan suna ma wasu raddi mutum zai wata fatawa ce a ba haka bane amma raddi kan fatawar da su maka wata haka suke yace a fa yaqulu aqil to shi yanzu mai hankali zai iya cewa inna ba'dahum kana yad'anu fi ba'd zaka ce sahabbai suna sukan junan su su ce wannan kuskure suka ne bal yace magana ba haka ba take لقد سهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويل رؤي في تأويله لرؤيا كان رآها الرجل فقال صلى الله عليه وسلم له أسبت بعضا وأخطأت بعضا فهل لعن صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة yace shi yanzu idan cewa mai baiwa mai hankali ya yarda cewa sahabbai suna sukan junansu ya ce saboda laƙarsa ya inganta tabbas da wani ruwaya bukari ya kawo ta musulmi ya kata wani labarin me ya inganta cewa na musallar salama haɗa a babakar raddin anu ta'awili liru ya kana a harajul annabi musallar salama ya kuskurantar da ababakar kan wata fasara ta maholiki da abubakar ya yi ga wani mutum ya yake mas'alar akwai cikin sa musulun bukari musulun wata inganta annabi sallallahu alaihi wasallam adatan yakan zo balle ban sallar asuba yace waye mulki jiya cikin dare kai hudu mulki ga fasara maka mahiya ban asuba ki haka amma karkashin wannan mas'ala ta fasara mulki tana da bambanci da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi yan wa mulki wani al'amari da alaka da gaibu babu tabbas kan shi manzala yana raye yana fasara mulki matsashi na manzon Allah bayan shi an samu su magabata suna yi amma babu garanti wakar kaka ne saboda annabi sallallahu alaihi magana mulki iri uku ne yace akwai mulki wanda yake bushira ce daga Allah akwai mulki wanda yake shedan ne zai tada maka hankali akwai mulki abinda ranka ke sakawa abinda ke cikin ranka misali ka kwanta kana jin kishirwa kamar da ka a cikin ruwa tabi tabi ko a cikin tabki wannan ana samun haka nan ka sa wani abu a ranka wanda akwai abu da tunaninka ne ta yake kwallo kai kai yana mulki wani uku ne bai tabbatar da su to a yanzu wani ya ware ma da kai kaza na kaza ne shine matsala zai iya samu da kuskure babu katakan shi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma hanya mai sauki yace wanda ya mulki ya ga wani abu na alkhairi ne ba la ya gaya masoyin shi idan kai mulkin da ta dama hankali ce da ka halka daga barci ka yi ta'awuzi a uzu billahi min shaitan da tubka tuha bangaren ka nago so uku yace in muka gani bai cutar da kai ko menene shin ko abu kamar kan hayya kamar duk mai fadar mulki ya shiga matsala ka sha makan kan lafiya gani ma fasara maka kun tsaya anan in ka ga alkhairi fata Allah tabbatar da shi ka ga masoyin ka in ka ga mugun abu da ka halka ka karanta a'udhu billahi minash shaitani tub ka tuwa uku bangaren ka nago manzon sallallahu alaihi wasallam yace ko me bai cutar da kai insha Allah kun shi mun ka sha kan lafiya to kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na wurin fasara sai wani yazo yace ya rasulullah ai na ga a cikin dare maholki na ga wani girgije wannan girgijen iya zubo da wani abu ana iya dugo da wani abu wasu na ɗaukan kaɗan wasu na ɗaukan da yawa kuma wannan girgijen akwai wata igiya daga sama ta zo ta yi ƙasa ta ka kama ka hau wani bayan ka wani ya kama ya hau bayan ka na biyu ya kama ya hau na uku ya kama ya sama ya ta cire kuma daga ba ta sake kulluwa haka dai da ya ƙare bayani sai abubakar ce ya rasulullah don Allah ya gamce ya rasulullah ya gamce Allah ya rasulullah ka bani mai fasara abubakar ce abubakar ce annabi sallama ka bani mai fasara eh yace ce ka bani mai fasara rasulullah annabi ta jaka yace ai wannan gilgijin da iya zubowa shine islam da ka zo shi rasulullah wannan kuma abin da ake doka kadan da yawa ana cira shine gaskiyar da ka zo da ita a kuma sun ƙur'ani shi ne ƙur'ani shi ne wani ɗauko da yawa wani ɗauko kaɗan haka ƙur'ani yake wannan gaskiya da ka kama wannan abin da yake da yake da igiya gaskiya ce da ka kama ka rike dai bai fasa da ƙare sai da ƙare kaf sai manzo Allah ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan Abu baka ka samu wani baka samu wani ba ka kuskure to amma annabi ce babu inda annabi mai fasara ba inda annabi gawa kaza kaza kaza kuma annabi kyale shi kurin ka samu wani ba ka samu wani ba kuna ka kaɗa ya zaka kuna ba fasara annabi ba fasara ba shi kuma da fasara an ce ba daidai bai a kuskure akwai wanda da ku tumu musai wani ne tun malamai suka isa hadi da ce wannan qur'ani kaza wannan igiya annabi da ya kama ya kare abubakar na biyu namiji na biyu umar ne usman shi ne na uku da ya kama ta tsinke bayan fitar da aka samu daga ba samu shahada ta gamu wannan da kun fasara ta yan baya to kenan a takaice na abin da kace kama kalbani rahmanullah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma Abubakar asabta ba'dan wa akhtata ba'da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa hal ta ana sallallahu alaihi wasallam fi Abubakar sai manzo Allah suka Abubakar ne dan Allah da yace Abubakar ya kuskure suka shi ne ce fa suka bane ba shi ne magana su albani ga maka kenan cewa wani ya kuskure ba suka bane ku hudda wannan abin da kullo ku shi ne kuma magana albani sai sai yake cewa wa min ajib ta'sir hadha al-wahm ala sahabi daga cikin abun mamaki irin wannan tunani mummunan tunani wannan wani wannan tunanin mara kyau annabi mai suddum an tibai sunna al mukhalafatu li mazhabihim iya kange su matsayin wannan ra'ayin ganin suka ne sai ya kange su akan bin wata sunna saboda ta saba ma mazhabin su su malikawa ne ko shafa'awa ne suka wannan hadisi sun saba musu yace li'anna tiba'ahum iyaha ma'anahu indahum at-ta'an fil imam domin su a wajensu su bi wannan sunna ma'anar shi a wajensu su kan wannan imam kinasi wa amma itba'uhum iyahu walau fi khilafi sunna fa ma'anahu ihtiramu wa ta'zimu su a wajensu bin imam duk daga hadisi ya zo kamar mazhabaka rike mazhabaka ko sa ta saba sunna a wajensu ma'anar shi shine girmama wannan limamin da bashi alhurma karrama shi ne to wa da zalika dalilin haka فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم yace dalilin haka suke dogewa suke ci gaba akan bin wannan malamin wai don gudun wannan suka da suke zato a tsammanin suka ne wannan abin ka musu toge su suke barin sunna duk ta tabbata dalilin ka aje sun suke malamin su sai albani rahmullah ke cewa wala qad nasiha wala wala qulu tatanasau wa'annan sun mance ce ba san ce ba sun mance da gangam sun mance ne kana ta nasar mata gangam ka mance ka san ka san ka sani yace wai da mutanen sun mance ba san ce ba kamar gangam suka mance sun mance mi annahum bi sabab hadal wahm waqa'u fi ma huwa sharr mimma minhum farru yace ba sani ba sun mance sababin wannan tunani nasu sun hada abin da yi wannan sharri suna zaton tun da bin wannan imamakin suka ne suka bar sunna suka bi shi to sun hada wata gada ta yi wancan hadari in dai aka yi tunanin su ya ce fa innahu law qala lahum qa'il wannan batun tunanin inda wani mai magana zai ce musu idza kana ittiba'u yadullu ala ihtiram almatabu in har ya zamanto bi bin wani iya shirye suwa kan girma wanda ake bin wa makhalifatu tadullu ala ta'anifi kuma saba mishi sukan shi ne an har haka ne fa kayfa ajaztum li anfusikum mukhalifatu sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka halitta ma kanku saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kusa su a wajen ku bin mutun shine girmamawa saba mishi suka ne to ya ta yaya kuka halittar ma kanku saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam dan sunan annabi sunan manzo Allah manzo Allah ne ko kaza a fishi to ya za a yi ku halitta ma in dai har sabawa wani suka shi ne to ku saba suna zan zama ya ka ku saba kan gwakum wa tarku tibaiya ila tibai imam mazhab fi khilaf sunna kun bar bin barin kun bar bin kun kun ibn sunna dalilin mazhabin shugaban mazhabaku kun saba ma sunna akan bin imam mazhabaku wa huwa ghairu ma'sum alhali shi wannan imam naku ba mai ma'sum mutum ne bai sabo ba ta bai layi ba ko bai kuskure ba annabi kadai bai kuskure sabai masu suna samun kuskure wajen sabai idan ya zama to limamin ku garba kuma kuke bin shi ɗari saman ɗari ku saɓan sunna ya ce wa ta'anu fi laysa kufran kuma sukan imam kinku ba ka hurci bane dan ka soki imam malik ko shafi ka ka hurta ba ka hurta ba sukan su ba ba ka hurci bane ba ya ce fala in kana indakum mukhalafatu al-imam tu'tabaru ta'anan fihi in har a wajen ku saba ma imam ana dokan shi sukan shi ne fa mukhalafatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azharu fi kauniha ta'anan fi kin saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ahili qarara kenan ka soke shi tun ka saba shi in dai sabawa to ga annabi kai ka saba ma wani gar masu to annabi kai annabi sabawa kenan ka saba ma annabi gaba daya bal zalika huwa al-kufru bi'ayni shi ko saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka huce gangariya yahudi ta bakai shi ku saba wani malamin ku wani malami ne ba ka hurci bane ba amma saba wani sallallahu alaihi wasallam ka hurci ne gangariya shi ce wal kufur bi ainihi ka hurci ne gangariya da ainihi shi yace wal iyadu billah Allah mun tsari da kafirci yace law qala lahum dalika qa'il inda wannan magana wani zai musu wannan magana masu wannan ra'ayi lam yastati'u alaihi jawaba ba su da amsar da za su bada ba su da jawabi ya ce Allahumma illa kalimatan wahida sai kalma ɗaya ga maka ya ce talama sami'ina min ba'adihim duk lokacin da muka ji wannan kalma daga ire-iren wa'annan ne suka ce inna ma tarakana sunnata thiqatun minna bi imam al-madhhab wa annahu a'lam bi sunnatin minna ai mun bar wannan sunna saboda ai wani ai imam malik ya hada imam malik ai ya yi ilimi ya musanin sunna kenan zai musanin sunna kenan shi ta maka bar sunna wannan dan shi ya yi musanin sunna ya zai masa amalin in suna shi ya masananta yi wannan shi ya sa wai ba sun bari shi ba don sun amince da imam malik babban malami ne misali in shafa'awa ne imam shafi babban malami ne bi ilimi ne tun da ya fi mu shi sa maka bi shi maka bar wannan sunna sai albani rahimahullah ke cewa wa jawabuna ala hadhihi kalama min wujuhin yatul kalama alaiha fi hadhihi al-muqaddima yace jawabun akan wannan kalma tasu ta malamanmu ya yi musanin sunna ya ce ta hanyoyi da yawa suke da amsa amma ina ce zan ka a wannan ilin kaddama bin zai tsawo amma ce wani za dalilin abin ka yi tsawo fa inni aqtasiru ala wajen wahid minha yace zan takaita albani yace zan takaita musu amsa ta hanya guda dan ka tsauka da tayi wata hanya ce yace ho jawabun fasilun bi iznillah wannan wata amsa ce mai raba gaskiya da ƙarya da izinin Allah faƙul zan ce wa wannan mutanen masu ganin don ya su bin sunna ya su ilimi shi ta suka suka bi suka bar sunna ya ce to ai laysa imamukum laysa imamu wa zahabikum faqat huwa alam minkum bi sunna an wannan ne ai ba malamin ko wanda kai ku san sunna na mazhabata kun wai kama ba shi kai ku san sunna ba ko kun san sunna ce ba shi kai ku san sunna ba bal hunaka asharatu bal mi'at akwai gommai ko a ce ɗaruruwa wanda wa'annan hum a'immatuhum ala aidan minkum sunan wanda akwai malamai da yawa su ma ai sai ku sanin sunna sun hayya sai yawa sai ma imamu imamu kin da ku kama da yawa ga sunan ya ce fa'id za ja a ci sunatu sahiya ala khilaf masu hukum da haka kenan idan suna ingantatta ta zo akan dan ta saba ma mazhabbuku wa kana kad akhadha biya ahadu min ulaka al-a'imma kuma a cikin wani malama wanda sai ku ilimin su sun kawo maka sunna wanda suka dogara akan ta ita da haka fal akhadhu biya wal halatu hadhihi hatamun lazim indakum tunda su ma in ilimi ne sai ku ilimin su kuma sun kawo sunna shi wanda bai kawo ba shi ne ku ilimin wanda ya ku ilimin bai kawo sunna ba su kuma inda wanda sai ku ilimin sun kawo sunna yace a wannan hali yace dole a wannan hali lazim ne dole ku rike wannan sunna li'anna kalimatakum madhkura la tunfiquna rumana kalimata ku kawa suka saba mishi saba mishi suka ne kanshi ko da da yayi ku ilimi ne ana wannan kalma ce anan ba ta ci ba anan ba ta amana komai fa inna mukhalifakum sayaqul lakum mu'aridan domin wanda saba muku wanda ke mana kenan wanda yake bin mutum malamin akan bin sunna wanda kuma yayi ku ilimi shi ai zai ga muku ni innama akhadna bi hadhihi sunna thiqatan minna bil imam alladhi akhadha akhadha biha yace mu misali zan iya misali a cikin malakawa ne suka bi ra'ayi na imam malik wannan imam malik malik ta ta ara ba ta annabi ya ce ba ba ta shine yace iya kaza ya ka samu a shafi'iyya ko a hanafiya ko hanabila suka wani abin ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzana ya ce kaza ya faɗa abin kaga adam ba shafi'i zai ce muku to ni dai na kama wannan abun rike sunna na yi ga kuma ga wanda yake imamu ne da kuma ya haku ilimin shi ya ka suna na rike ke ba na malamin da sunna ya bi ya ce da haka fattiba'u wa aula min ittiba'i imamu da zai halafa da haka bin wannan imamukin wanda ya zo da nasin sunna tabbatata bin shi shi ya yi bin wancan da ya saba masunna wa hada bainu la yukhfa ala ahad insha Allah ta'ala wannan magana ce a hili take ba ta koyuwa ga kowa an Allah rada sai da albani ke tare mu da yake cewa walidalik dalilan haka fa inni astati'u an aqul ina iya cewa inna kitabana hadha lamma jama'a sunan sabitat anhu sallallahu alaihi wasallam fi sifati salati fala udhra li ahadin fi tarki amal biha dan haka yace wannan littafin namu wannan nasibar sallah kenan ita lokacin da ya hada sunnoni tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen siffar sallar shi dan haka babu wani uzuri ga wani ya bar aiki da wata sunna li'annahu laysa fi ma mattafaqa ala al-umma ala tarki domin a cikin littafin wannan babu wani abu ta malamai sun tafaki akan babu shi a hashahum zalika Allah kiyaye su بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم تبر ما باب وتا مسألة أولنا للتاهي نوا ودا زن كاو باب وتا مسألة ya an samu wani cikin wani malaman wanda ya kawo ta ba ni har kata ba a da ya wani malaman ya samu wanda ya kawo wannan magana yace kuma wannan umman lam yaqul biya wanda bai kata ba ma fa huwa ma'zurun wa ma'jurun ajran wahida wannan iya da uzuri kuma za a bashi lada lada guda li'annahu lam yarid ilayhi nasu biha talaqan domin shi samu ne ba shi ma bai gata bane nasu ne bai samu ba mun karanta halinsa a baya rashin sannan sunna suke baranta ba sunna daga gaskiya amu malika ne ko shafawa ne a in ba su same ta bane ba aw warada lakin bi tariqi la takum inda bi hujja akan samu ga muku misali wannan malaman hadisi ya zo musu amma ta hanyar da wanda ba su amince ba da shi za su ki ɗaukan wannan magana saboda mai ka labarin yan wata misali yanzu ko a tsabiya ta ɗan adam an san wani misali makarici ne ko mai jagwalli ko an yi abu ko gaske an yi shi ana da shi ka labarin ana da amma bai hana wani in ya ka labarin wanda mamace mamace ɗaukin labarin amma ta hanyar shi kadai ba a yarda labari sun a sanar shi amma bai hana idan sama labarin ta hanyar mutum amintacce ya mun yadda da adam sama shi to shi ma haka ne kenan suka samu wata magana ta zo musu ta hanyar mutumin da ba amintacce ba ba da daidai ba wajen su sun zo labarin a batun da wani ya kawo wannan ba hujja bace dan na kafa misalin misalin wannan shu'uba wanda ya yawo tun daga kufa basara makka madina neman isnadin hadisi guda di ya kare yawon iya neman isnadi ya gama gaba daya na samu kitsa a ciki daga kufa ta so zo an ce yace waye baka da bani sai tambaye sai ce wani sai yazo yazo makka aka ce yazo makka ai bayanan aka ce ai iya mutum yaje mutum ya ce bayanan iya ba sai je basara haka dai hide koma garin shi yace ce magana banza magana goyi a takaice kuna da waye da ta zo wurin ingantacce hadisin mai addu'a bayan arwalla shada da shanan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da sharare amma shi wannan hanya bai ganta ba wannan ce idan mutum ya arwalla yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lawan da wannan kashin da wannan wallahi kenan wannan addu'a wannan hadisin kaga ta mutum ka shi ruwa ta inganta da ruwa inganta to amma shi ba ruwa da ya samu bata hanya bata inganta ba sai tura shi gaba daya kamar shi hadisi kuma ya inganta ya tabbata duk wanda wannan addu'a za mu dauki kowa cikin guda takwas sai ya zaba ko na nace duk wanda ya arwala bayan ka ga gaba daya ba daga hannu ba daga sama kana ko ta wani daga hannu kai wani wai haka kurin hadisin wanda ya kai gaba daya yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin bakin shi kenan abin da ya ganta wannan annabi ce duk wanda kanta wannan addu'a za bude mishi kowa jin takwas za bude kowa jin takwas za bude duk a ce ka zaba wace za shiga kowa takwas ta aljanna bude maka takwas ta aljanna za bude maka a ce ka zaba to ne yan ganta kamar shi shuba ta labarin to yace magana manzo ce to irin na kowane da yawa kenan a takaice su wani malaman ba sa barin sunna da gangan in ma ba su ganta ba ko labarin ya je musu ta hanyar wanda ba su amince da shi ba amma na za su samu ta hanyar daban sai su amince da gudu yan wanda kaji suka sayar na labani zai gani abubuwan ko wannan taƙiyin da yawa da abun sai ga wata ruwa ga shi nuna ya ce wata inganta ba ya ce a na ɗauke wata inganta ba na sa cikin da'ifa dalilin ashe kaza ashe ba kaza ashe a hanya kaza yanzu ya ce a kata cikin sahiya kuma akwai wata tare da aka yi musamman albani a taraju albani albani ya taraju ta yi na musamman gare su wanda da albani ya sa hadisin cikin sahihai wanda daga baya ya yi na cikin da'ifai ko daga da'ifai na cikin sahihai da yawan yayi ya ce ta hanya ce samun labarin ne daɗewa da kace kaza ne ka aiki da wani da ka bincika ashe wani kuskure ne ce wani ashe ba wani bane ba ashe wani ne haka suke ta yi wajen neman gaskiya kenan a takal muhim kenan wani malaman ba a su kansu kuma ba sa barin sunna da gangan in ma rashin bata iske su ba ko bata je ta hanya ta kware kurin shi yace au bayan ya ce kenan wani malaman ma'azur ne wa ma'ajurun ajarin wahida duk malamin da ya bar sunna wannan iya da uzuri kum iya da lada lada guda li'annahu lam yurid ilayhi nasun biha talaqan domin nasin ne bai zo mishi ba gaba ta kona hanya awwarat lakin bi tariq la takum inda bi hujja ko ya zo ta hanya da kan hujja da shi aw la ghayr zalik ko wani abu daban daga ire-iren wannan min al'ada daga cikin uzurruka al ma'rufatu lad al ulama wanda an san uzurrukan a wajen malamai a ce imam malik iya cewa a cikin madina ya ce na san wasu mutane wajen saba'in wata ruwa na san mutane na san sannu ne a madina ce wallahi ina da imanin inda za a rasa ruwa a yi fari sai su roƙi ala za a yi ruwa saboda su ya dai amince da imanin su ce bai shakka za a yi ruwa saboda su amma ce ba na kama hadisin su bisa hadisin karɓa hakina shi rauni ba bari mani suka iya wani ba abin tabi'iyya mantuwa wani malami an san amana ce wani malami wali ya ta tsamanin wani taka amma sai ba sai ba san ba san ruwaye bangaren wannan akwai matsala ba abin da suka ba a cikin zaka ne tabi'a shi da matsala ta mantuwa ko na gama magana ko ya baka ya mance wani abu su ne yace amma malamin ne da kware mutanen mutanen kirki ne sai bai shakka zuwa da za a yi ruwa amma ce bana kaɓar ruwa su wani cikin makabata wani hadisi ya ji labarin wani malami wanda iya so ya samu amincewa da shi sai ce malamar jiran za shi tsaye daga baya ya ji iliki ba da ruwa ya yi laɓe suna iya ji iya can da iya suka iya kuka iya hawaye iya hawaye shi mai jin hadisi mai so ya buci wancan da ya kare kaf ce wannan ba ɗaukar ruwa shi hadisi kuka ke sauran wajen shi amma iya ɗabi'ar ba ɗaukar hujjar hujjar ruwa shi mutum ba ɗaukar hadisi ga wajen shi ce wannan kuka ɗauki hadisi ga wajen shi akwai wata dalilai da yawa da suke gawa kenan kaka ɗauki an ce wani mai da'ifi ne ka ce wanzu manza ne ko wanzu a a kakka wani abu aka ce wani mawzu ba kamata wannan musulman ne wanda wanda ke wanda ke kazzab eh, wanda ke wadda wannan shine ai za a soka amma da'af rauni ba illa bace ga malami da sukan shi ɗabi'a da ta ɗan adam ko mantuwa kuskure gama magana wani ma daga baya tsuwa tsuwa yake rikicewa bayan shekaru yake rikicewa ko da gama magana kun su kuma a da ba in namu ne yanzu ba su a da kun yanzu misali yomu yanzu a watsa ga wani zai wata da a adalci a mutane da a nan wa ma za shi ruwa cikin mu su a wajen sa ɓarta shi magana malami zai zo da ka iya ba da hadisi ya ba da hadisi dubu ko ɗari nawa da ka rika badawa in suka samu ya gama hadisi biyu in suka guda ah kuma magana ta nan kata nan kuna ta ta matsala ta ce a wani da akwai matsala kullum ba kullum ɗayan yayi su amma yana mana yanzu ba hadisi dubu zai ba da ka wallahi idan ya kawo sanadi guda gama da wani kuna ce akwai matsala ɗaya a cikin dubu ya ce akwai matsala wani shi ya ce mai shaida ba nan zuba ne ba yamma zuwa duk matsala ɗauka ɗan gari a zini ba kurin Allah ne suku Allah zai koyi su kare addini shi kurin wata wata kwalluwa kamar kwamfuta ta ta kwamfuta ma ta yi kwamfuta domin da shajewa take da ya je wani ɗaya haukar ɗaya wallahi to kenan an sun ce dan sai wani da ifi ne ka ɗauka kamar ya ce wani ka ɗauka wani mutum a da ifi ne na bangare daban daban misali misali wata kima da misali wannan me ake cewa wannan me ake cewa wannan ƙwararra a kiman asim ne hafs na asim ba hafs a cikin bangaren da zai da ibi ne masu ɗaukar ruwa shi iya da rauni da ba kuma kira shi duk na kira da kira shi kira hafsa ta hafsa ko to bangaren ruwa ya ce a akwai matsala sun mai alama kenan kaka ce an ce wani ibi da ka ɗauka mutum maza ne a ba haka bane ba masu nan ƙarya suna da wani wani makarici shi ne mutum abin suka amma rauni wani abu ne ɗabi'a ɗan adam suka samun shi illa su a dama akwai malamai wani an san su su basu garajen yi da ka amma kuma su ma ana hujjar da su me su kuma basu ba da littafi in suka ba da wani ba hadisi an san sun ka sojan wani to rubuta su rubuta suke kuma littafi basu ba da shi in ka karanta sai su bude su karanta a gaban kowa su ma suna cikin suna cikin suka suka ce aminci da ma kai ma neman gaskiya ne ka kuskure ba su ka bane ba eh wani ya ba mu labari wani a littafin shi ba mu ba wani matsala kan shi ba illa bace ba a littafi ya bada in wa da yawan malamci da labarsa a yau da yawa wani malamci da labarsa a yau su kama addini a da yawa kurin su rikewa ne ko da kasa haddace ko su rubuta ba malamin na hau ba na balaga ba na fasaha ba wani kira kuna haka ma kuma wannan ɓangaren su rike kun su rike jan gurin su rike annabi salama ya ce duk wanda ya je magana daga waje na ya kiyaye ta ya kai annabi ya mai addu'a ta kware ta alkhairi ka ji kurin ka rike ita ka kai ta yadda ka ji ta kurin ka kare kurin an ce kaza annabi ya ce kaza kaza kaza ka kare kurin ka samu ladanka shi ma ake kawai addini ba zama ne ka san nahawu ka san bala ka san waye su ba da a wata zamanin babu wani abubuwan a wata zamanin wani abubuwan kawai rikin mawusu wani kawai rikin daga baka kawai rikin daga baka kawai rikin daga baka su ba aka aka aka gina su amma sun ma addinin Allah yake ta kowane bangare kowa ya bakin iyawa shi kowa kowa ake addini kowa da bakin abin zai iya kenan wannan malaman da iya magana cewa sun bar sunna akan uzuri ba da gangan ba yace wa amma man sabata nasu indahu min ba'di min ba'di amma wanda nasu ya tabbata a wajen shi bayan waɗannan malaman ko malamin naka fala uzra fala uzra lahu fi taqlidi baka da uzri kai taqlidin wannan malamin bal alwajib ittiba'u an-nass al-ma'sum wajibi gaban nasu wanda aka kare da kuskure shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-ma'sum dole gaban nasu ma'sum nassin wanda yake dana domin nassin nassin nassin ma'sumin da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annasul ma'sum nassin ne al-ma'sum dan annabi sallallahu alaihi wasallam wadhalik huwa al-maqsud min hadha al-muqaddam alman sai wannan dukan bayanin da nayi shine manuwa ta ta wannan muqaddama in shi huda a gina ka akan bin kitabu was sunna a gina ka kan girman magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah ya ce shine gaba da kowa ya tabbata ba diba wani kowa ne ya ce za ka magana ita ce a gaba shi ne mulmin wannan mukaddama da nai dan zan kawo zai wannan sufa sallah dan kasa a kanka da kaji kaza an mu an ci kaza ba ba mu mu an ci kaza ba ba ruwan da ba baka kullu annabi kike bisa shi ne kullu manzon Allah ya ce kun shi za a yi masabata nan a wurin ta kuma eh yace wallahu azza wa jalla yaqul Allah mai girma da buwaya yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul zata akum lima yu'ikum wa alamu anna la yuhibbu al-mu'mina wa qalbi wa innahu ilayhi tuhsharun yace Allah mai girman ya ce ku masu imani istajibu lillahi wal rasul ya kuma sai mana ku amsa ma Allah kira ku amsa ma Allah da manzon shi kira ku amsa kiran Allah da manzon shi in suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku kuma ku san da cewa Allah yana shiga tsakanin mutum zuciyar shi yiwa ta yanda ya ga dama kuma kowa zai kare zuwa ga Allah za ta da ku za ta da mu kana mutum ya hankali da shine gaba da ga Allah da manzon shi yace wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil Allah yana magana ta gaskiya kuma Allah yana shiryar da mutane wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah shine abin dogara shine kama waliyin ka kuma shine mai taimako wa sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wannan dai mukaddama zai shekara ta 64 63 ba sai yanzu za mu shiga farkon littafi tunda yanzu muna cikin sifar sallah kadan kadan ko daga an ce sallah dai daga an kayan awara ta mai ake kallon yola shi yasa har ma da istiqbalul ka'aba shine jigo kallon daga an ta da sallah an kare komi arwalla an cika an yi komi zai fuskanci ka'aba nan ne farkon shiga sallah sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-ka'aba fi al-farad wal nafl wa amara sallallahu alaihi wasallam bidhalik fa qala musiu salata idza qamta ila salati fa asbiq al-wudu' thumma istaqbil al-qibla fakabbir wannan asali ruwayar da yake so kawo hadisi ne sananne a bukhari ko musulun asalin magana kullum za a ana ta maimunan sallah masu salati maimunan sallah wani ne sallah mara kyau mata halal bin rafi ba rafi bin halal da ya sallah ya kare manzana iya masallaci a zamne a gaba annabi sallah da ya kare ya zo a annabi sallama annabi mai da mashi wa alaikar sallama na mutulla burkatu irji salli fa annaka lam tusalli kuma kai sallah ba kai sallah ba bayan sallama ya salla ƙari zuwa annabi sallama annabi ya sallama ce koma ka salla hansu baka salla ba ya koma ya je sai ka salla ya dawo sallama annabi ya sallama ce koma ka salla hansu baka salla ba sai da su uku annabi ya ce ba ta yi ba baka salla ba shi annabi ta ya so lai su ni dai bakin iya wata na ƙari a karantar da ni ya zai daga nan wani abu ya taso dinga ruwa daban-daban ta zo kan wani mas'ala kan gyara sallah kuma wannan ka iya karantar da kai ashe sallah bige-bige ba sallah ba ce na nufta mace irji fasalli fa inna kalam tu salli kin wani wanda ya duba sallah ba ta matsayin sallah ba sallah ba ce kun ya bubuga tashi ne kwana ya bige-bige ya tashi hanzu baka sallah ba ka yi bige ka buga watan gwacciya ka buga ka buga haka ne ka salamu alaikum kuran kayi wahala shi yasa wata ruwa na sallar sallam ya ga wani a gaban shi irin wannan sallah sai ki ce masahabai lauma ta hada wannan kun ga inda ya mutu ala hali hadihi akan wannan irin wannan sallah mata alamata da abu kasim ya mutu akan sallah addini ba addini ba inda ya mutu kan irin wannan sallah ya mutu akan wannan addini ba na ba sam mun gwada sahabbai shi inda ya mutu kan irin wannan sallah ke ko kai da ba sallah bace ba annabi ta ya mutu akan wannan addini ba ni ba bayan ta bace Huzaifa ya gamu da ya ga wani irin wani sallar bige-bige bayan nan sallar sanama. Huzaifa ta yi kare ce ga ta malam, ta malam ce tun shiga na kai sallar, shiga ta arba'in na shiga ta arba'in na sallar wani, shiga arba'in na sallar. Ya ce aiko ka shiga arba'in baka da sallar. Duk sallar ka baka sallar, ba sallar ba ce kai. Shiga ba ruwan da yawanta, shiga da kai. Ko in ta yi ka shiga arba'in baka da sallar. Haka mutum hatara. ke wani bawan Allah to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai magana cewa in za ka sallah ka kyautata arwalla ka cika arwalla to ya kame haka zo dinzu nan za mu magana fuskantar kibla sauran gaba mu ji insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam idan qama ila salat in tashi zai sallah istaqbala ka'aba yana fuskantar ka'aba fil farad wal nafil a farilla ko nafila وامر صلى الله عليه وسلم بذلك مسلسل النبي يامن وانا ميمون صلى لما ده مي كرنت da shi ya mai umarni yin haka me yake ce mishi ya ce mishi idza umta ila salati fa asbigh alwudu yace in ka tashi zaka yi sallah ka cika arwalla shikenan sun mastaqbil alqibla fakabbir ya ka fuskanci alƙibla kuma ya kai allahu akbar yanzu nan ya karantar da mu wajibcin mahimmancin kallon ƙibla a lokacin sallah shine farkon shiga sallah dan cewa adaman ta zai ma littayi kan siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim duk abinda annabi yake sallah tun daga kabbara ta harama inda annabi yayi sai karantar da kai har zuwa sallama sallah shi ne time no time yanzu nan mu rike zamu zo kan kafiya yanzu dai nan ka rike huskantar kibla umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake aikace a farilla da nafila sai dai bambanci zamu samu akan nafila wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo yace wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil ala rahilati wa yutiru alaiha hatta tawajjahat bihi sharqan wa gharba abulaguru annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafilolin shi a saman dabba a sama kana cikin mota ko jirgi ko ta mota ko jirgin ruwa kana sama kana yi sallah kuma wa yutiru alaiha yana wuturi a saman dabba ba tare ba da ya sabko kuma ce has tawajja ta bi duk inda ta fuskanta za ka yi mane a yi ta yi tana kallon yamma za a kano ne gusum a yi ta yi da masha Allah za a lutu ne kawai kai ta yi a arewa za a cadi ne kai ta yi wanda dama daidai ne cadi ko gegimi ko za ka difa to kenan wannan a nafila kana iya ko'ina illa an samu wani lokaci zama da kamshi Allah zai fara a ƙibila kuma lokaci kuma a kama hanya amma ko'ina yana inta an akan halin bulaguro ya ce wa fi zalika wa fi zalika nazara qawluhu ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah akan mas'alan nafila ne wannan aya ta sabko duk inda kuka kalla can ma dai Allah ka fuskanta suka Allah ta samu ke can ma kibla ce akan nafila ne duk da ka kalla ke kibla ce ke ta nafila ba ta da matsala irin ta farilla kuma kana iya yi a cikin mota ka yi ta yi Allah ka lahiya ya ce wa kana hayanan wannan ruwa da makaranta ta iya sallah kan dabba iya wuti a saman ta duk ta fuskanta ya ce sharqan wa garban gabas da yamma kwasan shi annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya wannan magana su mutanen madina kibla su ba gabas da gabas ko yamma su gusumi junuban da suke kallo su ƴan madina ƴan madina su gusum suke kallo nan da yakanta da cewa shirkan magarban kenan ko ina ba magana ma su kan wajen kibla ko ina kalla kuma kan haka fadar Allah ta sabko ta dina kuka juya can ma dai ma'ana yarda Allah ce yarda Allah ce ku samu wa kana ahyanan a wani lokaci idza ara in tawwa ala naqati istaqbala biha alqibla fakabbara fakabbara thumma salla haythu wajahu rikabu wani lokaci zai fara sallah in zai nafila sai sabko ko iya saman ma kai sai fuskanci kibla in ya kabbara ta harama alqibla kuma sai sallah duk inda abun hawan shi duk ya halitta kana harawa ga alƙibla kai Allah akbar muka juya inda aka juya kana harawa mala kai mu da kallon ma duka annabi yayi kenan yana yin yana yin nafila shi akan tago shi ya huskanta ƙibla tago ta kalli ƙibla ya kabara kuma ya kama hanya da inda zashi wannan ruwaya ma Abu Dawud Ibn Hibban dai ruwa ta inganta da hanyoyi da dama yace wa kana yarka wa yasjudu ala rahilati ima'an bi ra'sihi waj'al as-sujud akhfad min ar-ruku' yace yana yin sujada da aka ce iya sallah kan dabba zai ga nama yake wannan sallah shi zai ga maka wannan sallah da yake akan abun hawa yana sujada nuni yake da ka da ka yake amma nuni yake da ka iya in zai sujada ta sunkuyawa da yawa in halittu zai iya haka a sadda sujada sai ƙara haka kuma wani kuna ya juyo da bayan shi kun da ka zai da ka yake shara kuma ba a sujada a kan sirji ko a kan wani abu kurin ishara za a yi ba a yi matuƙa ba zama kai sujada bayin ta a kan wani sirji ko a kan wani abu ta kujera kurin haka za ka yi sallar ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani cikin sahabbai Imran bin Hussein Imran bin Hussein ya salla a lokacin da eh ya kace a lokacin da bai lahiya he kama he doko ni icce kutire mana yake yin salla sanan shi annabi kama icce yadda sai wa wurin matashin kai wa wurin matashin kai annabi ya kama shi ma yadda yace in ka isa sallah kai ta tsaye in baka iya kai azumi kuma kai nuni ku nuni kun zaka ba magana wani kun nuni kun zaka in ka nuni shikenan ba magana sai ka sai ka me yaka ce ya ka dora ya ka dora wani abu ya ka dora wani abu ya ka dora gushin ka wani abu inda dama kurin kai su ma su jada kurin ku ishara ce ba dauko wani abu ko kasa haka mata ya su dauko wani abu a kwano kasa a kwano ya ka sujada ya ka sujada kan kasa ana da haka wanda ba kuskure ne ba haka nan inda sujada inda dama mutum an baka ɗan wannan wannan kuskure mabalin ma sallah akan kujera sallah akan kujera eh an baka iya tsayewa amma ka dama ka zamna amma in ka iya sujada in ka zamna kan kujera in za a yi rukuyi ka tashi tsaye ka yi rukuyi na kowa mutuka ka iya abin baka iya na ka ɗauke maka abin baka iya na ka ɗauke maka kenan in ka iya in ka aka zo rukuyi kai tsaye ya yi rukuyi da kai a taso in ka sujada dole ka je kai sujada in ta kowa tunda kai tsaye wacce baka iya ba to amma idan baka iya misali sujada ko bayan ya rike ko kawai ta rike wanda shine sai ka ishara shi kuma kana zamane zaka ishara ba tare ba da ka kai gushi kasa da baiwa amma matuƙa gushi kai kasa ba sallah haka da zama zaka zamana matsayin tsayuwa kuma zama zaka zama tsayuwa mana da zaman da ake yi a takaice dai kenan in sallah ta kama ta ishara to da nuni kurin ake ya ce yana huskantar alƙibla ya kabbara ya sanya kimakace yana nuni ishara yake wa ya ji'al sujud sujud akhar min ruku'i ya sujada ta yi ƙasa akan ruku'i kan yadda sun kuya ruku'i inda wani wani sujada ya ƙasa sun kuya ba wannan ruwa imam ahmad ya kasa ka imam tirmidhi ya kawo yace wa kana idza arada an yusalli al-farida nazala istaqbala qibla amma ita farilla ko abula guran in zai sallar farilla sabko warki mamman ita nafila sabaki amma farilla ya sabko eh sabko ya huskanci al-qibla ya salla wannan ruwa bukhari ka ta imam ahmad ya kawo ta kaga nan kenan akwai inda ake samu mota kake ciki ko jirgi ne ba ka za saboda kai ba ko mota ne masu cikin cikin kurmin wannan ko tsara ba tsaya saboda wani to irin wannan kaga darura ce ita sallah ba a faranta ala kulli hal ko a saman jirgi ko a saman mota lokacin sallah yayi ba a tsaya ba za a gama domin an baka dama gama sallah biyu lokacin na biyu har zai wuta to dole kai sallah a halin da kake ciki in zai ka yi arwalla ka yi arwalla ka yi sallah in bai yi war akwai damar taimama a yi taimama ba taimama ba na za'a majigi na taimama kurin hidda ka yi sallah kanan kurin ko ba dole sallah ba ba sallah dole sallah ba ba arwalla ba sallah ba ba arwalla ba taimama kun ba wurin sallah ba ba arwalla ba taimama sallah ya kai ta ba a barin sallah saboda babu ruwa babu abin taimama iya kana cikin selil na gidan iko a saka gidan kashin wani sarki ka wata sallah yi baka cahe na mutu za ka sallah a halin ka ci gurin halin halin da ke ciki dole sallah babarin alakul halin kana ganin likita amma ɗaya ɗaya an ban kare ka amma da hankalinka baka cahe na warki a yin da za ka yi babu arwallah baiwa arwallah baiwa ta yamma kun sallah za ka yi dole da haka za ka yi ka shiga rashin lahiya za ka haka min lokacin corona don yi haka nan lokacin corona ya kai ɗaya ne baka iya tashi baka iya tashi ba mai za ku san kamar haka ba ba zai ta izin haka haka da ka doka ta haka da doka ya zaka haka maka tsayin ta kuma sallah nawa kai kuma haka zaka yi ta kuma babu a rallar ba ta yi ma dole ka yi ta sallah ina kana kan gado baka iya sabuwa kasa ma kun ba wani su goga haka yanzu ka sallah kuma dole ka yi ta matuƙa da hankalinka matuƙa da sallah hankalinka dole ka yi sallah kuma ala kulli hal yace wa amma fi salatil khawf shadid amma a cikin halin tsoro ya yawa cikin yaƙi faƙar sanna sallallahu alaihi wasallam da ummati an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil qibla aw ghayr mustaqbiliha amma cikin halin tsoro tsoro ya tsanani ana bugawa wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma al'umma shi su yi sallah rijalan akan kafafuwansu akalaka da muke su suna tsaye kan kafafunsu awul kubana kuna kan abun hawa ne kuna kafa kuna gudu ne dole ayi sallah ita musu kalli kibla ga musu kabiliya kuna kallon kibla ko kallon ta kun sallah da kuburun ko ana kallon kibla ko ba kallon ta ko farilla ce yin ta za ba hawasawa ana gudu ne ana tsaye ne ba hawa sallah dan shi ne ake cewa in dai mutum iya da hankali cewa idan Allah subhanahu wataala bai ba ba irin mujahidin fi sabilillah wanda aikin Allah suke kuma aiki mai hadari kuma yaki ba irin yaki mai hadari irin na da ba irin yanzu ba kana kilo dubu da cikin daki da makami kai gari zaki man nan yakin yahudawa da nasu matsorata iya daki da buto kai ma kashe ta haka Allah tabbata yaki haka Allah ya mun Allah tabbata yaki gaba gaba halin yahudawa ne halin su ne mai yahudawa bisa bisa yaki gaba gaba Allah ce sai suka mu dabara daga daki a sa rubuto wani ba mai tashi shu ji faɗa suna gida kwance har wannan yaƙi makwarauta ne ce ta ha'a yanzu duk da ake wani gima yaƙi da yaƙi da suke da musulmi bisa gaba da gaba ta yi gaba gaba da an karya su idan a sa a sau bam daga jirgin sama a sau kuma ku bam a sau kuma ku misil su karya ku daga nan amma gaba da gaba hansu rogi ne wala har yanzu rogi ne har yanzu yaƙi gaba da gaba rogi ne duk cin gaban su wallahi duk cin gaban su hansu rogi ne wajen gaba da gaba kana gane haka yaƙi da ake a afganistan ko wanda ake a iraki na ka iraki kana gani ne da ka kashe su gaba da gaba har yanzu rogi ne wajen wannan su dama ya dama ya dama su matsorata ne sun iya dana buto ya je ya kashe kukura to yan wa idan irin wannan yaƙi da ake mai haɗari iya kibiya ta zo ta same kama wani barfar jin same haka nan ga kibiya ga mashi tana girma a gaban inanka kibiya na girmawa mashi iya girmawa amma aka ce sallah ba a bari ta ayyuka ko ana gudu amma idan irin wannan allah ya ce sai an yi kurin kana rayu ana shawara ko a asambile ko wani taro wai kun ƙare gaba da kam bayan lokaci ba zuwa zuwa ayar la sallah kada shiga naka take malla shiga naka ce take malla kuma Allah Allah kuma Allah bai karbata bai karbata irin wannan dan ba uzuri ba uzuri a wajen Allah kana shawararka wasu ana biki wani ya kama kudi ya kare kaf wasu zai karawo mun karawo ba babu amin Allah bai barin sallah mata lokaci ala kulli halin za a yi ta to wannan ruwa da makaranta bukhari ya kawo musulmi ya kawo ta ya ce wa ƙada sallallahu alaihi wasallam idza qatalatu fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra's kaji annabi sallallahu ya ce in aka cakudu kin da bakan gaba ba da ya kare ku za ku sallah ita idan aka cakudu kurin kabbara ce ba magana sai ku sai kurin kabbara ce kun da ishara kurin daka kurin lallahu akbar lallahu akbar ba wasa ne kurin ce annabi ta kun kafara ce kurin da ishara da kaza ai kurin eh aku san akwai tsoro ko nake a yawan sahu biyu a yawan sa anan mutuwan ta dadi ne ba bugawa har buga bane ba aku har bugawa ba wannan mutsarin inda bai yiwa inda nake yiwa nake ta a tsara wasu a can wasu su tsari abukan gaba wasu yaki wani inda dama in ba dama haka za a yi ana bugawa ana kafara kurin sallah da hanyita ba ta ya kare zuwa sallah inda amma dama ya kare sallah ya ba wa'annan da ake ballar suke ba ka saba ne ba kuma ki ne kuma mai hadari amma ka ce he ku yi sallah a haka nan wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma baina al-mashriq wal maghrib qibla yace tsakanin gabas da yamma qibla ce me mai hore magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina madina tana makka daga arewa tana arewacin makka kibla madina ko kenan a nan abin da ke karantar da su mutumin madina in dai ka sa gabas a damarka a hagu mutum da kai arewa yamma a dama ka kake nan me ke gaban ka musulun ko sai ce abin da ke tsakanin gabas da yamma gabas da yamma kibla ne wannan iya ɗauke ma kumcin cewa he ka samu seti daidai zan babu wani amsulunci ba ba dora maka ba kun za ta malata hulun shaku shi tsamsa ramu ta ta shaɗa musa ko wajen shukuru Allah ta wajen musu fasa ba ce ba he kai maka da abu ya wuce hankalin ka ya wuce naka ha kenan misali an waka samu yanzu abubuwan na ci gaba wurin busal a zama ishara ga ka abu sai wutar malam ba laifi bane ba amma ba sharadi bane dan ya kauce wannan wannan zanen ka ce yawar ibla sai annabi ta tsakanin gabas da kullun galgusun kuka dauki labarin an san kuma daga makka kallo kusun akwai ne ba makka ba ce tabbas yanzu a nan kalli gabas akwai ne da kalli caji kalli ko wajen libe ko masar mako amma dai kasa kalla iya kalli ganin ya kalli in ka ce ka yi wani wucin gari ba sai ta iya ya kama masara masar da yake zo inda ya je masu sudan gina san gaban sudan gaban sudan jidda ce ko makka ce a takaice in kalli wajen kibla wajenta babu sharaɗin ya gazeti don ta tsakanin nan da nan kurin ke nan gaba da kibla ce kuran iyawan kalli nan iyawan kalli nan iyawan kalli seti duk akan sallah ka sallah akan kibla babu zuci abu ka sallah ba kan daidai ba za ka za'a sallah kai a daidai da annabi ta tsakanin gabas da yamma kurin gusun kenan gaba da kibla sai ga mutanen makka ga ga mutanen madina kaga musulunci ya sauki amma da ci gaba ta an samu kai sai ba layi bane ba kai sai ti daidai amma ga ana rigima da mamu da liman anan da ba ba ba wani matsala in dai an fuskanci wajen to sai ti daidai Allah bai dora mana ba kuma kai ba lahi bane ina ganin ya kamata a tsaya ganin za mu shiga sama hadisi Allah kai mu shirin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أنواع akwai tambaya da aka mun namanci yawa abu ne aka sabo kuma ya shari'a akwai wancan makoman sawa nan jiya ko a wani masallaci an yi sallah cikin anwa limami daga sujada ta ɗaya sai ya mance kai sai samu rashin arwalla sai jayo wani ya sa shi wancan da aka sa da ya tashi maimakon sujjara ta biyu kullum sai zarce raka ta biyu aka tsare sallah wasu ya ba'adi aka tashi da ba'adi kaga wannan kuskure ne domin wannan raka babu raka tun da raka ɗaya ma mata sujjara ɗaya ita mun kabli bata gyara bar sujjara kabli bata gyara shi ko ba'adi sujjara sai bata in ka bar rukuni in sujjada sujjara kabli ko bata gyara su kenan kamata wannan raka'a da ya bari a kawo wata kambacinta daga baya kuma sai a su da ba da salamta amma nan dai wanda wani sallah sai sallah a sake ta kurin wanda ya san wani sallar da shi kenan ya yi sallah ya ji ya babu raka'a guda ne eh duk wanda ya sallah haka ne eh ka yi sallah ne isha raka'a uku in ka yi ji ne ka gyara sai ka sake sabon isha yanzu kuma ka kai na bugu sake sallah isha kurin الله تيمكيم الله الله أمسايك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته